أما بعد فإن الاستعانة بالله من أفضل الطرق في وعدم الطاعات
نعم
وأهم أنواع الخير nan yana daga cikin akhta da galibi da mutane suke bayan amma ba'ad kan mutum ya tsaya ya tunani faƙi nan dole sai ta zo eh ko sai amma ba eh, kamar yadda nan hallo wajen mukaddima kun ga imam nawawi da ya fara da hamdala ya fara ya fara ya kharraja shi kenan ala bab babul khutab eh in babul rasail ne a kharraja shi akan a fara shi da basmala wa bismillah min muhammad ila fulan Eh, to da yawa za ka ga mutane wa- wasu in sun zo wajen buɗe jawabi a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim na qur'ani qur'ani kenan a'udhu billahi minash shaitani rajim khutab hamdala rasail basmala shi yasa littafi shi duk da kowanne ka abin in kana iya kharraja shi akan baban khutab kana iya kharraja shi akan baban rasail
وأهم أنواع الخير وأكثر العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الحكماء وما أنفقت فيه نفائس الأوقات والشموع في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات أصحاب الأنفاس أصحاب الأنفاس أقول هم باب الألف
أنفس ba
ها kamar anfas ɗin kuma ya fi ya fi wannan malaika sai ba matsala
idan kana ma وين kalimatu
ما شاء الله
طيب yace wa shammara fi idrakihi wa tamakkun eh, fihi asha wa tama inda ga wannan nuska ke na hiya ta da ita ina ina ne Eh. wa shammara fi idrakihi eh, wa tamakkun fihi أصحاب الأنفس الزكية
أما مع ذلك هنا آه، وشمر في إدراكه وتمكن ناقشين أولى وتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكية وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وسابق إلى التحلي به مستبقون المك- المكرمات وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحي- الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات عندك أبو بواني وإن لسكي واضحة عندك bayani ne shimfiɗa ne ga abin da zai zo wa min ahammi anwa'il ulum tahqiqu ma'rifati al-ahadith an-nabawiyyat a'ni ma'rifata mutuniha sahih sahihaha wa hasanaha wa hasanaha wa da'ifaha muttasilha wa mursiluha wa munqati'uha wa mu'diluha wa maqlubiha wa mashhuruha wa gharibuha wa azizuha mutawatiruha wa ahaduha وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومؤللها وموضوع وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنشوفها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات بكون أنواع بكون سوء واضحة هنا بابو بابو أنواع وأنواع كيف وغير ذلك من- هو معرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها كان جمد أنواع نمكم جمد رجالنا أسانيد وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات طرق الاعتبار وال- والمتابعات yana nin hanya hanyoyi da ake bi na karfafa hadisi wanda yake bukata a karfafa shi al-itibar shine bincike a ga shin hadisi ya zo ta wata hanya ko bai zo ta wata hanya ba in bai zo ta wata hanya ba a nemo mushi shawahid saboda karfafa shi ina ne yace wa ma'rifatu hukm ikhtilaf ar-ruwati fil asanid wal mutun nan shine shi ake kira da babun ilal ikhtilaf na ruwat game da wannan asanid da mutun eh shi ake kira da ilal wal wasl wal irsal wasu sai wasl din shi kai shi abun su ruwaito shi muttasil wasu su ruwaito shi mursal ma'ana nan mursal bi ma'anar munqati' والوقف والرفع اختلاف tsakanin وقف wasu wasu daga cikin ruwa su su rafa shi wasu su su yi waqfin shi wal qat'u wal inqita me bambanci tsakanin al qat'u da inqita kafa al qat'u wal inqita shi ne halu kafa shi ne kamar yankewa dodi ha da yankewa dodi na a cikin sanadi inqita ha in kafa shi ne kamar shi ne farkon sanadi
al qat'u al qat'u yana da- min sifatil mutun wal inqita min sifatil asanid القطع شيني حديث دا أكا وقف شي دا تابي ما مغنى التابي المنقطع شيني حديث دا أكا رويتو دا سندي وان ديكي ينكيكي وانا يا شاهي بانجران سندي ني وانتن كما يا شاهي بانجران متني تي حديث مقطوع يتي والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته وغير ما ذكرته من علومها المشهورات أي من علوم الحديث المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات إيه، saboda shine tafsil tafsil na na ayoyin Qur'ani إيه. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات يعني أحاديث الأحكام التي يستنبط منها الأحكام الشرعية فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات إيه، إذا كسنت شريعة ahkam ɗinta ana ɗauko ana ɗauko su galibin su daga hadisi kenan shagaltuwa da hadisi min ajallil ulumir rajihat wa afdali anwa'il khair wa akadil qurubat wa kayfa la yakunu kadhalika wa huwa mushtamilun mushtamilun ma ma dhakarnahu ala bayani hali afdalil makhluqat nan da yace wa afdalu anwa'il khair wa akadil qurubat yana gwada cewa ilimin hadisi ibada ne to malamai da suke bambanta hadithul qudsi da qur'an ce yuta'abbadu bi tilawatihi qur'an amma bi khilaf hadithul qudsi babu tanaqud malamai suna cewa daga bambancin da suke bada tsakanin hadisi qudsi da qur'ani cewa al-qur'an yuta'abbadu bi tilawati bi khilaf al-hadith al-qudsi nan kuma shi ya ce abin da shagaltuwa da hadisi ya ce min آكل القربات to can da suka ce la hadithul kursi la yuta'abbadu bi tirawati bi qira'ati
an bai da bayi tahlili na da shi
kamar yadda aka yi na wannan waya ce ayoyin Qur'ani.
akadul qurbat akad ayo can la yuta'abbad aka ce la yuta'abbad aslan na abun can abun da suke nihi yuta'abbad ma'ana karanta shi cikin sallah kamar karatu da ake a karanta shi cikin sallah hadisi kudusi bakka cewa misali bayan ka karanta fatiha ka karanta shi amma ba ana nihin cewa neman shi da shagaltuwa da shi ba baya cikin qurbatu ba Mhm. يأتي وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات أي حال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات ما لم يسنى ده wasu malamai suna ganin cewa abin da kan mutum ya yi itlaq saboda babu nassi wanda ya yi itlaqin cewa annabi afdalul makhluqat ya ce afdalul anbiya wal mursalin sayyidul anbiya wal mursalin da abin da ya kamata haka duk da wasu suna ganin cewa babu iskali saboda idan ka diba mala'ika jibril ma lokacin da suka tayi isra a wannan mi'raj ya ce ga bakin inda inda shi aka ba shi ilimi sa abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wannan alaihi almuhimmu dai mutum ya takaita akan abin da ya zo cikin nasiya sayyidul mursalin afdalul anbiya alaihi min Allah karim afdalus salawati wassalam wal barakat yace wa laqad kana aktharu ishtighal al ulama bil hadith fil a'sar al khaliyat al a'sar jam asr al khaliyat حتى حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات wanda yana yana bayani ne lokacin da ilimi yake da yake da masu shi mazawan shi lokacin da a majalisi guda akwai abin da suke kira da mustamli amma yanzu daga mutum majalisi ya kai mutum duk abin ga ɗari kamar uku haka sai an sa mustamli in ya kai ɗari ya ƙara ɗari wani ɗari biyu uku halwa a sa mustamli wanda in malamin ya faɗa shi mustamli ya faɗa wancan shi ma ya faɗa kamar sallah
Eh, eh. amma ana buƙatar ya kasance mutum ne wanda yake mai fahimta sosai ma Eh, akwai wanda ya sanya mustamli ya ce haddasa idda ya ce haddasa idda yana mustamli sai ya tambaye shi idda ibnu min yace haddathana yana so yace yace haddathana yace idda ibnu faqadtuka yana wai abu yana so yace da yawa daga cikin malaman sun ba su labari shi ko sai yace wa idda na wane dan wane yace ibnu faqadtuka
na yace من الطالبين ألوف في المتكاثرات فتناقص ذلك فتناقص معناه ya rage ko da yaushe abin ga lo- duk lokacin da tahiya take tahiya duk lokacin da himam suke ragewa shi ya sanya kuma Allah madaukaki sai da hikimar shi sai kawo wasu hanyoyi wanda da shi sai ya yi istidrakin wannan naqsi zamanin sahabbai manzo alaihi salatu wassalam ya hana su rubuta hadisi daga sun ji har da cewa suke man man eh, kataba anni ghayra alquran falyamhu aka zo lokacin nan ba sa rubuta komai aka zo lokacin da aka samu sahaif na sahaba da lokacin da eh, aka fara eh, samun rauni su ali ibn abi talib abubakar eh, wannan sahifa ta abu huraira sahifa da hammam Eh, almuhimma lokacin ma ba shiga tabmibu ba babu kaza duka babu shi saboda me yasa saboda lokacin arab ne aqha Eh, kuma hankalinsu yana da kyau daga sun ji har da cewa suke aka zo inda a- a- ajamawa suka shiga cikin abun ga musulunci da yawa suka buƙaci dole sai an bawwaba musu daga tawai sai imam malik suka rubuta muwaffa'at wanda suka da shi suka sauƙaƙe ilimi wanda wasu sun rubuta ne ta yanda za a har da za ta yi sauƙi mu yanzu in aka ce mutum ya har da ce muwaffa'at kuma ya iki su abun ga hafiz ibn hajar suka zo suka rubuta irin su bulugul maram yanzu bulugul maram din ma har da shi ta yi wuya wallahu musta'an amma Allah ko da yaushe sai ya kawo sai ya kawo wani abu wanda da shi za a kiyaye addini yanzu ga baramij nan shamila in ka shiga duka riwayat din sai ya kama da irin su dara kutuni ke da kai wanda a nan take sai ya zuwa ma ilal abun ga ya zuwa ma hanya 200 ta hadisi a lokaci guda sai irin su Imam al-Bukhari yanzu ba mu da irin wannan sai dai sai dai su shamila eh shamila an mutu ya kuskure kuma to ya fada ya wada da shi yace yace fatanaqasa zalika wa dawfat al-himam falam yabqa illa atharun min atharihim qalilat والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في فضل إحياء السنن المم- آه، الم- ممامات مماتات المماتات أحاديث كثيرة معروفات م- م- معروفات مشهورات وأنا دكا abin da me yake da suna eh, me yake- saja ne in muka diba akan saja ne yake tafiya Eh, na'am.
ga duka kalmomin su zo ka- a zuri guda وقد جاء في فضله هي سنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى وكتابه لله تعالى سبب حديث يكي يا حديث يكي زمان تو نصيحة لله Eh, ya ce eh, wali kaunihi abin da ya daga cikin asbab ɗin da ya kamata mu shi- ya- suka sa mu shagalta da hadisi bayan ya haɗu da lalata da suka gabata ya ce wali kaunihi aidan minan nasihati lillahi ta'ala ya hadisi shagaltuwa da ilimin hadisi yake zama nasiha lillah
saboda kama ayan annabi da yake cewa an bani Qur'ani da makamantin shi ko da muke
wannan baya gwada cewa nasiha me nasiha lillah
shine kama yadda hadisi ya zo cikin hadisi abin mukayya
oh?
annis an an an din an nasiha lillahi lillahi eh menene ma'anar lillahi an nasiha lillah kamar mutum yayi abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi nasiha lillah mutum ya tabbatar da tauhidi yawa ya tabbatar da uluhiyyar shi ya kadaitar da shi shine ifraduhu bi haqqihi eh, anwa'il huquq talata to ya aka yi nan hadisi yake zamantowa wannan saboda hadisi bayani ne bi ga Qur'an ga magana Allah wanda yake tabbatar da tauhidi da wannan wa kitabihi wa rasulihi wa li ummatil muslimina wal muslimat wa dhalika huwa ad-din kama sahha an sayyidil bariyati salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi at-tahirat wa laqad ahsana al-qailu man jama'a adawat al-hadith استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات واستخرج كنوزه الخفيات عندك واضح ها wanda
وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات البارزات ال- يعني الواضحات والكامنات عن الخفيات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفسح الخلق ومن آه، أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات صلوات متضاعفات م? منين جوامع الكلم؟ م? يوا kalmomi kaɗan يوا masu ma'anoni masu yawa.
ما سوى الجامع من الكلم ما قل مبناه وكثر معناه وعند كما حديثا حديثا الأربعون وعند كون أنا إيه ربوتا للتاهي مجلدات أكيد Eh, amma a cikin kalmomi takaitattu manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani wanda eh, zai kumshi duka waɗannan abubuwan Eh, yace wa asahhu musannafin fil hadithi bal wa fil ilmi mutlaqan as-sahihan Ah, da da yace musannaf kamar yanda can cikin eh, arba'un yace wa kuma kutubul musannafa musannafa saboda a hudda qur'ani dan yace kitab bidon abun tasnif abun musannaf sai su shiga amma da yace musannaf qur'ani ba musannaf bane ba kalam Allah Eh, shi yasa kenan ya hudda shi Eh. yace mutlaqan a a- a bisa wajen itlaqi as-sahihani lil imamaini al-qudwataini abi abdullah محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما رضي الله عنهما du'a آه، من باب الدعاء مم.
ليس من باب التعريف na أيوة. آه، فلم يوجد لهما نذير في المؤلفات فينبغي أن يؤتنى بشرحهما وتشاء فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونها وأسانيد من متونهما وأسانيدهما نعم متونها يسا متونهما
tunihima nan يلا نعم متونها يسا an kawo shi mutuni ba يلا.
ne وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد ج- جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المؤونات وأنا أنا دقت كل تتهندى يا ya rubuta amma bai abin ga Allah bai kaddara ba Imam Nawawi.
al-Imam an-Nawawi yana da niyyar yin sharhi na Bukhari ya ce wa amma sahih muslim muslim rahimahullah faqad istakhartu Allah ta'ala al-karim الرؤوف الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات آه. فكان مختصرات لمبسوطات yanzu galibin aka ce basit mutane suna nihin a a- a wannan lugar darija ta yanzu suna nihin abu mai s- abun da ma'ana mai Mai sauki.
takaitacce Mm.
alhali hakikalin shi shine wanda aka aka faɗaɗa al-mabsutat la min al-mukhtasarat al-mukhillat wala min al-mutawwalat al-mumillat eh ikhtisar galibi halal yake shiga cikin shi sai ya kasance ibara ba a gane ta shi ko mutawwilat wannan galibi hashu yake yawa ciki hashu yake yawa ciki har mutum ya ga- ya kai ya kosa da magana tace walaula da'ful himam wa qillatir raghirin wa khawf adam intishar alkitab wa qillatit talibin lil mutawwilat mutawwalat labasattuhu sababan da yasa ya takaita shi kenan فبل- آه، فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات da ya kai shi fiye da mujalladi ɗari min gairi tikrarin wala ziyadatin aqilat ba tare da hasho ba bal dalika li kathrati fawaidi ah, wa idami awaidihi al khafiyat wal barizat wa huwa jadirun bidhalika fa innahu kalam as- afsah al makhluqat salawatu salawatullahi eh, sallallahu alaihi wasallam salawatu salawatun daimat lakinni aqtasiru ala at tawassut وأحرص على ترك الإطالات وأوثر الاختصار في كثير من الحالات فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهي- الزهيدات زهد- زهديات عفوا وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء المختلف مختلفات والمختلفات المؤتلفات والمختلفات وأنا نوعي إني دقتنا أنواع علوم الحديث ال- Mukhtalif da mukhtalif.
المؤتلف والمختلف أي. كمرمي مثالا شيء Eh, mm. Kamar ake misa eh, kamar suna misali eh, kamar sunaye da khat cikin ba guda bane.
كما ينزل مثالي Eh, أحمد eh, أجمد أكون أجمد ابن أجيان mm.
أجمد شنو shi abun ga shi kadai yake da wannan su Ajmad ibn Ujayyan kaga wan da basa da basa sanya nuqat da sauransu wanda bai sani ba sai ya karanta shi Ahmad ko Abbas eh, ya karanta shi Ayyash Yasir da Nusayr eh, Umar da Ammar eh. yace wal jam'u bayna al ahadith allati takhtalifu zahiran ويظن ويظن بعض من لا يحقق صناعة الحديث والفقه وأصوله كونها كونها متعارضات wannan shi kuma shi ake ni- kira da mukhtalif mukhtaliful hadith Mm.
mukhtaliful hadith shine hadithani sahihani ko thabitani ta'arada fi adh-dhahir wa amkana al-jam'u bainahuma كما مختلف الحديث نا الإمام الشافعي وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرو- للضرورات idan kaga duka yana takaitawa ne sai yace inda zai tafsil sai inda ke da bukata وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات وحيث أنقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والم... والمعاني وغيرها من المنقولات فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم عندك منهج شيكي مجانا إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات وإن كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضيات وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه يعني إن يزو abin da sauran gurare baya bayani a kan shi wa idan dan shi yasa littafin yana buƙatar a ce wannan nan an mishi hidima kamar yadda aka ma aka ma fatul bari wannan fatul bari ta ba wannan na wannan wake da suna firyadi wanda ya taƙiƙi na wannan wannan daru taiba hidimar da ya mishi in ibnu hajar ya ce sabaka ko sayati daga cikin hidimar da ya mishi yana gaya maka cikin wata safa na kawo wannan littafin ma yana bukatar shi yana bukatar haka saboda tana yawa littafin da kake karanta shi ba tun daga farko ka karanta kai nan ka karanto an ce ma ya wuce amma baka san ina ya wuce ba kowanne bayanai
yana har zuwa nan littattafan suna bukatar hidima hatta fatuwar bari da kanshi yana buƙatar abin da ta hakikan da nazar ya mashi ya lalle ya yi ƙoƙari abin ga amma shi ma ya yi itibari ne akan taba'a ta wannan salafiya akwai nusakh abin fatuwar bari yana da nusakh da yawa amma aikin ne aikin ne ja ne a ce an kama nuska nuska misali nuska hamsin mutum ya ida ta farko hallo ya sake biyo ta biyu ya biyo ta uku kaga kafin ka karanta guda ma aiki ne shi yasa duka kowanne yake ta yi alama da nadar ya yi dan kokari ya yi kokari za a ce ba ya yi dan kokari ya yi kokari ta wasu bangarori abin da kamar ihalatu da da sauransu da abin da taglifu abin da dabtin wannan tautiqin wannan mu'allaqat yana gaya ma ina ibnu hajar yayi wannan yayi wannan kinshi ya yi isamun ya yi wasu shi duk da ke nazar wannan sheikh hamad al-ansari malamin shi yake ta ta haƙiƙo nazar fiha nazar haƙiƙatu nazar fiha nazar hamad al-ansari amma wannan bayan shi ne ake da ta hassana kafiran ya yi ta haƙiƙatu da yawa wanda suna da ina ne ma muka tsaya ya ce بسطت المقصود منه في أول مواضيه وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة أو أعيد الكلام فيه لبؤد الموضع الأول أو ارتباط كلام كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات وأقدم في أول الكتاب وأقدم في أول الكتاب جمل جملا من المقدمات من المقدمات نعم ما الفرق كان مقدمة مقدمة ده مقدمة
mukaddiman shi ne shugura ko أه.
mukaddama kan wanda ya wuce
هذه مقدمة أصول التفسير مقدمة ابن الصلاح
shi littafi ne wanda za a gabatar kawai eh, kamar littafi ne wanda shi littafin gaba ɗaya shine muqaddama kamar ma'alumat ne a fannin wanda suke da muhimmanci ga wanda zai shagalta da fannin ya san su kamar usulut tafsir littafin gaba ɗaya shine muqaddama in aka ce muqaddima muqaddimar littafi kamar kafin ya shiga littafi yayi shimhuda wanda ke bayyana eh, abin da zai yi a cikin littafin shi yace mimma eh, yu'azzimu an-naf'a bihi eh, in sha Allah ta'ala wa yahtaju ilayhi talibu at-tahqiqat وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات وأنا مستمد المؤونة والصيانة واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأراضين والسماوات مبتهلا إليه سبحانه وتعالى أن يوفقني ووالدا ووالدي ومشايخي وسائر أقاربي وأحبائي ومن أحسن إلينا بحسن النيات وأن ييسر لنا الطاعات وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حتى الممات وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا بدار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرات وأن ينفعنا أجمعين ومن يقرأ في هذا الكتاب آه، به آه، وأن يجزل, يجزل لنا المثوبات وألا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من الخيرات وألا يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات إنه مجيب الدعوات جزيل العط- العطيات اعتصمت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل وله الحمد والفضل والمنة والنعمة وبه التوفيق واللطف والهداية والإصلاح dan kaga shine abin da muka san magabatan mu eh sabanin yanda yau musamman a cikin rasail akademiya muke taklidin na abin da turawa a ce ihda Eh, in ka rubuta littafin kana ihda'in shi ga da da wani da wani Ah? Ah? wannan tura ne muke koyi da su Eh, mu mu abin ga addu'a muke bukata yana wanda imamun nawawi rahimahullah ya yi ta ta wadatar Eh, a cikin ta alkhairi yake amma ka ba da littafin kuma kai kana nema a baka shahada ba a san shahada shahada za a ba tsayin ba wanda aka aka ma hadiya kuma hadiya a musulunci tana buƙatar wa mai hadiya da wanda zai karɓa hadiya ya karɓa da kuma abin da za a yi hadiya in shahada ce yana dan me yasa kuma zaka amshe ta daga al'aidu fi hibati manzo sallallahu alaihi wasallam mithl al-qalb ah? in kuma wannan kin ne ladan ne ladan asran baka san ba Allah ya karban maka ko bai karba ba ta da ka yi hadiya shi sai abin da kai yake ya shiga hannunka zaka zaka bada hadiya ko Eh, kai da kake fatan Allah ya karba maka kenan addu'a addu'a ita ce abin da ya kamata sannan nan inda muka diba da karshe ya ta maimaita kalli abin da sunan Allah wanda a balaga a balaga tikrar ba a san tikrar amma saboda me yasa saboda girman girman sunan shi yasa yake mai ya maimaita sunan eh kamar yanda hadisin wanda wanda yake cewa hadisin abun da إنما الأعمال بالنيات تذكر شيء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذا نسي ذكي بابني ما مهم أنت فهجرته إلى ما هاجر إليه سيدون كل سدك يا بارزان تنسو مصيدا شنو
malam ai wannan uslubin da kuka ko ko cikin jami'o'i da akademiyar da kuka ai ko na ana samun shi ko cikin wanda ke da siffa na islamiyya Eh, Wannan ai yanzu- sai ma- ni yanzu dan can islamiyyar ne.
da su ne yake ba wa- wa- yanzu wa'yancan ni ba ka ga ba ka zancen su.
ga mai warki na da mai nufi